إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke a cikin wannan littafi mai albarka bulugul maram min adillatul ahkam kan mu mance yau muna uku ga watan jimadil akhira hijira mazala sallallahu alaihi wasallam na da 1444 wanda ya daidai da 27 ga watan 12 miladiya na da 2022 hal yau muna cikin babi na kitabul jami' kamar yadda malam ya ambata su su ne wannan babi adab da bir wasila da zuhdu da wara da tarhibu min masawi al-akhlaq da targhibu fi makarim al-akhlaq wa dhann wa dhikr wa du'a muna cikin babul adab kalkashin hadisi na 357 a wannan buku kuma shine hadisin Abu Huraira wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi qala al-muallif rahimahullah wa an Abi Huraira radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم متفق عليه وانا حديث إمام البخاري ده مسلم سكفتر ده abu huraira wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kalli wanda yake ƙasa da ku kada ku kalli wanda yake sama da ku wannan shine zai taimaka muku ya zuwa ku godewa Allah madaukaki a bisa ni'imar da muku qala biljim fa huwa ajdaru biljim wa dal al muhmala kenan da jim kuma da dal ba ajzalu ba ajdalu bidalil muhmala dal wadda ba ta da diya ba ta da da fara'un sannan bayan ta akwai ra qala tahtaqiru tasdaru kina ana ma'anash annam nihin tahtaqiru kada ku dauke ta ba komi ba wannan zai taimaka muku ku lura da cewa ni'imar da Allah ya muku ni'ima ce kada ku laƙantar da ita ku ɗauke ta ba wata ba ƙala illatu lil amr wan nahyi ma'an wannan illa ta hani da umarni da hani tare suke tare wuri guda suke tunda Allah ya hana sannan kuma ya ambaci dalilin da yasa Allah madaukaki yayi wannan hani kuma zo sallallahu alaihi wasallam qala wal muradu biman huwa asfala minan nazir fi dunya ana nihin manufa a nan mai kallo ya kallo wanda yake ƙasa da shi asfala minan nazir game da al'amarin duniya fa yanzuru ila al-mubtala bil aqsam bil asqam sai kallo wanda Allah madaukake ya jarraba shi da cututtuka daban-daban wani saboda cutar da Allah madaukake ya dora mashi baya gani wani baya ji wani baya iya tahiya wani juyawa ma baya iya alhali shi kuma gashi daren dakan ya tashi je inda yake so to idan ya nuna ya duba wannan sai zamanto zai godewa Allah madaukaki da halin da yake ciki wa yantaqilu minhu ila ma faddala ma faddala bihi alaihi min al'afiya sai cira ta zuwa ganin abin da Allah madaukaki ya fifita shi akan wancan na lahiya da ya bashi allati hiya aslu kulli in'am wadda ta zamanto ita ce aslun dukkan ni'ima ni'ima lahiya ita ce tushen ni'ima domin sai da lahiya za ka ji daɗin ni'imar da Allah maɗaukaki ya baka ita wayan zuru ila man fi khalqihi naqsun min ama aw samamin aw bakam ya kalli wanda ya zamanto iya da tawaya a cikin halitta ta makabtaka ko kuma ta saman kurumtaka ko kuma bebantaka wa intaqalu ila man huwa fihi min as-salamati an tilka al-ahad allati tajlibu al-hamma wal gham kuma hallau ya cira ta ya zuwa ga abin da ke cikin shi akwai kubuta daga dukkan wannan alloba ko cututtuka wanda suke jayo bakin ciki da bakan ciki ne wa yanzu ila man ubtuliya bi hubbi dunya wa jam'i hutamaha hakanan hutamiha hakanan ya kalli wanda Allah madaukake ya jarrabe shi da san duniya shi dai tattara duniya da abeban da suke cikinta ‘yan kaɗan wa imtina'i amma ya jibo alaihi min hukuk kuma da hannuwa da yake da kanshi na abin da yake wajibi a kanshi na haƙoƙi fa ya alama annahu qad fuddila sai ya san cewa Allah madaukaki ya fifita shi minha alaihi قال فيعلم أنه قد فضل عليه بالإقلال سيسان cewa Allah madaukaki ya fifita shi akan bai bashi ba irin wannan mugun dukiya wanda za ta rude shi sai Allah madaukaki ya bashi dukiya kadan daidai da shi wannan ma ni'ima ce wa an'ama alaihi bi qillati tabi'ihi kuma Allah madaukaki ya mai ni'ima da kadan na abeban da za su biyo baya na dukiya domin duk dukiyar da mutum ya tara to akwai matsala tare da ita domin sai Allah maɗaukaki ya tambaye shi akan ina ya same ta ina ya ce da ita idan ya zamanto el kaɗan ce bincike zai mai sauƙi idan ta zamanto mai yawa ce to kuma bincike zai mai tsawo kamar yadda take da yawa kina wannan ma bangare ni'ima ce Allah maɗaukaki ya mishi fi halin wal mal wa yanzuru ila man ubtuliya bil faqri al mudqa' aw bid-dayn hallau ya kalli wanda Allah maɗaukaki ya bala'ance shi jarraba shi da mugun talauci, talauci na talak, hakanan da wanda Allah maɗaukaki ya jarrabe shi da tsananin bashi. Al-Mufzi wa ya'lam ma sara ilaihi min as-salamati min al-amrayn sai ya san Allah maɗaukaki ya san ya zuwa abin da ya kubuta da shi na al'amari guda biyu na mugun talauci da bashi. وتقر بما أعطاه ربه العين sai zamanto idanuwan shi sun ji daɗi sun yi farin ciki da abin da Allah maɗaukaki ya ba shi na daidai gwargwado wama min mubtala fi dunya bi khairin aw sharrin illa wa yajid man huwa a'zamu minhu baliyatan babu wani wanda Allah maɗaukaki zai jarraba shi a cikin duniya da alkhairi ko da wani sharri face sai ya samu wanda ya yi shi bala'antuwa da wannan fai ta salla bihi wai shukur wannan sai sanya ya mai ran shi kuma ya godewa Allah maɗaukaki na wai shukur ma huwa fihi mimma yara ghairahu ubtul bi sai godewa Allah da abin da ya ganin wani yanda Allah maɗaukaki ya jarraba shi wa yanzur man huwa fawqahu fid dini abu na biyu kuma zai kalli wanda yake sama da shi a al'amari na addini can al'amari na duniya zai kalli wanda yake ƙasa da shi yanzu kuma ɓangaren addini sai kalli na sama da shi fa ya'lam annahu min al-mufarritin sai ya san cewa iya daga cikin masu sakaci wannan zai taimaka mishi gane kurakuran shi da sakacin shi fa nazrul awwal yashkuru ma lillahi alaihi minan ni'am kallo na farko zai godewa Allah na abin da ke tare da shi abin da Allah maɗaukake mai ni'ima wa bin nazar thani yastahi min maulahu wa yaqra'u babal mutabi' bi amalin nadam fa huwa bil awwal masrurun bi ni'mati Allah alayhi min an-ni'am wa fi thani munkasirun munkasirun nafs haya'an min maulah kenan na farko zai yi godiya ga Allah maɗaukaki ga bisa ni'imar da Allah maɗaukaki ya mashi kallo na farko na biyu zai ji kunyan ubangijin shi wanda ya halarce shi zai ya zabura ya zuwa ƙohohi na wanda yake neman tuba bi amalin da gurace-gurace na annadam na nadama kenan zai yi nadama a bisa abin da ya sakaci da shi na bauta wannan sai ya dage ya riske abin da ya kubce mashi fa huwa bil awwal masrurun bi ni'matillahi alaihi min an'am kallo na farko zai zamanto mai godiya ne ga Allah madaukaki ga bisa ni'imar da ya mashi wa fi thani munkasirun munkasirun nafs kuma kallo na biyu zai kasance ya zuciye shi ta kare haya'an min maula saboda kumya ga ubangijin shi wanda ya kamata yayi abu kaza bai yi ba ga wani can ya gani ya dagi iyayi shi kuma ya samu tawaya akan haka nan sai zaman to zuciye shi ta kare ta kuma wanda zai ta taimaka mishi ya zabure zuwa risko isko wancan ko kuma ya yi shi وقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا imamu muslim rahimahullah ya fitar daga hadisin abu huraira ya dangana shi zuwa maza Allah sallallahu alaihi wasallam idza nazara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mal wal khuluqi falyanzur ila man huwa asfala minkum minhu idan mutun ya kalli wani wanda Allah madaukake fifita shi akan shi na bangaren arziki dukiya da khuluq ko khalq in yace khalq halitta in yace khuluq kyakkyawan hali falyanzur ila man huwa asfala min to kuma ya kalli wanda yake ƙasa da shi na wannan bangare قال المؤلف رحمه الله وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه an samu wannan hadisi daga Nawas dan Sam'an wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi qala yace sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama anil birri wal ithm na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da abin da ya zamanto biyayya ne ko dukkan alkhairi ne wal ithm da abin da ya zamanto saban Allah ne zunubi ne faqala manzo sallallahu alaihi wasallama ya bashi amsa yace albirru husnul khuluq biyayya shine kyakkyawan hali wal ithmu ma haka fi sadrik ishi kuma zunubi abin da ya ma kaikai a zuciyarka iya kai kawo gabanka iya faduwa in za ka aikata shi wa karihta an yattali alaihi nas kuma kai kyama kan wani ya tsinkayo ka akan shi to wannan zunubi ne adireshi ne adireshi ne na zunubi قال المؤلف قال الشارح وعن النواس an samu wannan hadisi daga Nawas bi fathin nuni wa tashdid alwawi wa sin mu'mala kawa nun fataha nawas kawa waw shadda kuma sin wadda ba ta dadiya ibn sam'an dan sam'an bi fathi sin almuhmala shi ma sam'an da yiwa sin fataha wa kasriha ko sim'an lugha ce guda biyu ko kace sam'an ko kace sim'an wa bil ayn al muhmala kuma da ayn wadda ba ta da diya ba samghan ba kuma ba samqan ba sam'an قال ورد أبوه سمعان الكلابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan mahaifinshi ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa zawwajuhum binatahu kuma ya aurawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama diye shi وهو التي تعوذت من النبي صلى الله عليه وسلم ita ce matar da ta nemi tsarin Allah daga manzo sallallahu alaihi wasallam ta ce a'udhu billahi mink qala sakana nawas asham nawas kin ya zamna asham wa huwa ma'dudun minhu ana lissawa shi daga cikin mutanen sham wa fi sahih wa fi sahih muslim nisbatuhu ila al-ansar ya zo a cikin sahih muslim cewa an dangana shi zuwa mutanen madina maimakon sham qala al-maziri imam al-maziri rahimahullah wal qadi iyad rahimahumullah suka ce al-mashhur annahu kullabi mashhur cewa dan kabilar ko dan dan kullabi ne wala allahu haliful ansar kuma mai yiwa na ka iya kasancewa mutanen da suke da mutuntaka da yarjejeniya tsakanin mutanen ansar قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس قال أخرجه مسلم قال النووي Imam An-Nawawi rahimahullah yace qala al-ulama malamai suka ce albirru yakunu bi ma'ana sila birkin na iya zuwa da ma'anar sadar da zumunta wa bi ma'anar sadaka iya zuwa da ma'anar sadaka wa bi ma'anar lutfi wal mabarra iya zuwa da ma'anar tafsasawa ko tausayawa da biyayya wa husnul suhba iya zuwa da ma'anar kyautata abokantaka da zaman tare wal ishra da kyakkyawan zama wa bi ma'anar ta'at iya zuwa da ma'anar biyayya ga Allah madaukaki wa hadhihi al-umur hiya majami'i husn al-khuluq kuma wannan dukkan abubuwa sune matattara na kyakkyawan hali qala al-qadi iyad imam qadi iyad rahimahullah yace husn al-khuluqi abinda ake cewa kyakkyawan hali mukhalafatun nas bil mukhalaqatun nas bil jamil shine ka abokanci mutane da kyakkyawan hali da abu mai kyau ya zamanto alaƙa ka da mutane alaƙa ce ta kyakkyawan hali halin da yake da ko abin da yake da mai kyau walbishir wata waddu da sakin huska kuma da soyuwa ya zama to kana son su wal ishfaqi alaihim da tausaya musu wa ihtimalihim da yin haƙuri da su wal hulmu anhum dai tsanantawa yin tsananin haƙuri akan tare da su wa sabari alaihim fil makari da yi haƙuri tare da su akan abeban ki wanda za su ma abubuwa wanda ba su da daɗi na ki ne amma ka yi haƙuri wannan dukkan na daga cikin alamu na kyakkyawan hali wa tarkil kibir da barin yin girman kai walista talata alaihim da gwadawa kai wata tsiya ne kana gwadawa kai kahi su to wannan duka barin wannan kyakkyawan hali ne wa mujanabatul ghilza da ƙauracewa abin da ya zamanto tsanani ne wal ghadab da hushi wal mu'akhadha da yawan cece kuce an mun kaza an mun kaza duka wannan mutum yayi nisa da shi wa haka fihi khilafan wa hukiya fihi aw haka fihi khilafa hal huwa gharizatun aw muktasib qadi iyad ya hakaito sabanin malamai akan cewa ghariza ne kyakkyawan hali abu ne wanda Allah maɗaukaki yake halittar mutum da shi ɗabi'a ce ta asali ko kuma abu ne wanda ake samun shi a kwaikwaye shi kalla ko a ji a kwaikwaya wa sahihu annahu minhu ma huwa gharizatun wa minhu ma huwa muktasab su da abin da yake datacce cewa kyakkyawan hali akwai wanda Allah maɗaukaki yake halittar shi da wannan hali ɗabi'a shi ɗabi'a ce mai kyau tun ta asali haka Allah ya halicce shi kuma akwai wanda ake kwaikwayo kaga wani iya abin alkhairi da kyakkyawan hali ka kwaikwaye shi kenan ya kumshi abu biyu tasabun bi takhalluqi wal iqtida'i bi ghayr kenan ana kwaikwaye shi da koyami da kyakkyawan wannan hali kuma da wannan koyami da wani kuma wannan su tari zaka ga mutum shi yasa ake cewa idan za ka yi aboki ka yi aboki da na kwarai domin tabi'a tana shiga kana kwaikwaya irin tabi'a shi in tabi'a shi ta ƙwarai ce za ka kwaikwaya in kuma munannan tabi'a ce ita ma haka za ka kwaikwaya kaila husnul khuluqi hay'atun wasi'atun rasikhatun tasduru 'anil af'ali al-mahmuda bi suhulatin wa yusr min ghairi hajatin ila at-takallufi wa i'mali fikrin wa ru'yatin malamai suka ce kyakkyawan hali shine abu kama wadda ta zamanto tabbatatta wadda take samuwa daga ayyuka na godiya wanda za a gode musu wanda za a ce wannan alhamdulillah aikin shi yayi kyau ko halin shi bai kyau ne bi suhulatin da sauki wa yusrin hallau da sauki min ghairi hajatin ila takalluf ba tare da mutum sai ya tsananta wa kanshi yayi wannan abu iman fikrin wa ru'ya ba tare da cewa sai ya sanya wani aiki wanda zai dogon tunani akan aikata wannan kaila wa yajma'u husnul khuluq qawluhu talaqatul wajhi wa kaffil adha wa badal al ma'ruf husnul khuluq sai zamanto ya tattaru kyakkyawan hali an tattara shi akan wannan gabobi talaqatul wajh sakin huska wa kaffil adha da kame cutaswaka zuwa wasu zamanto baka cutar da kowa wa bazalil ma'ruf kuma da ba da dukkan abin da ya zamanto kyakkyawa ne kyauta ce ko kuma nasiha ce wa- duk abin da ya zamanto abu mai kyau ne kana kokarin ka ga ka aikata shi kawa wani shi to wannan sai a ce kana da kyakkyawan hali qawluhu wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali alaihi an-nas fadan manzala sallallahu alaihi wasallama da yace shi kuma zunubi abin da ya kai kawo a ƙirshinka a zuciyarka ya so sama zuciya kuma kake bakka so mutane su tsinkayo abin da kake tabbat domin ba zai mutum ba zai yi kyama ba na wani ya ganshi ya aikata alkhairi da kaga kana noke noke kana nuku nuku to wannan abin da wuya ya kasance alkhairi ne in alkhairi ne ba zai kasance ba kullum bakka so wani ya gani sai ka yi ƙoƙari wani ya gani saboda ya koya mai da kai saboda ba abun zargi ba ne ba amma mugun abu wanda ya zama to zunubi shine mutum yake ta ɓoyewa kan wani ya ganin shi domin zai tozarta a gaban shi ai taharraka alkhatiru fi sadrika shine tunanin kai kai kawo a cikin kirshinka wa taraddadta kai shaku ka kai kawo in aikata hal taf'aluhu aw la taf'alu in aikata wannan abu ko kuma kan aikata falam yan sharhi lahu sadr wannan abin da kake so ka aikata zuciya ba ta da kirshinka ko zuciyarka ba ta karbe shi ba ba ta ji dadin shi ba li khashyatul lawmi min Allah ta'ala saboda tsoron zargi zai Allah ya zarge ka da abin da zaka aika aikata au minan nas ko kuma tsoron kan mutane su zarge ka walam yahsul tuma'ninatu fi fi qalbi fi fi'li kuma ko da za ka aikata shi babu nutsuwa idan ka aikata shi baka samun nutsuwa a cikin aikin da kai likaunihi isman saboda cewa wannan abu zunubi ne la lauma fihi wanda kama a ce abinda babu zargi a cikin shi autar ku khashyatul law ko kuma barin shi tsoron zargi alaihi min Allah daga Allah subhanahu wa ta'ala wa minan nas law fa'altahu falam yansharh bihi sadr ta dai zaka aikata shi to da kaji da ka sa kyamashi a cikin zuciyarka ko kuma da ka ji zuciyarka bata kwanta mashi ba wala hasalatul tumanina kuma da baka samu nutsuwa ba bi fi'lihi da aikata shi khawfa kaunihi dhanban kasancewar zunubi ne wa yufhamu minhu annahu yanbaghi tarku ma taraddada ibahatuhu aw aw hazrihi wannan hadisi na nuni akan cewa ya kamata mutum ya bar abinda ran shi tana kai kawo abin na halak ne ko haram ne mun gane ko duk abin da za ka yi ta tunani kana ta taraddudi anya wannan halak ne anya wannan ba haram bane ba to barin shi ya kamata ya kamata zaman to ka bar wannan abu wa fihi wa fi ma'anahu hadith kuma a cikin wannan ma'anar wannan gaba hadisi da yazo da'a ma yuribuka ila ma la yuribuk ka bar duk abin da yake sanya ka kokonto ya zuwa abin da bai ya sanya ka kokwanto abin da kake kokwanto a kan shi akwai shubaha shi kuma a shari'a ta yi umarni mutum ya yi nisa da abin da ya zamanto shubaha ne ka sani ka yi da abin da za ka yi zamanto kana da yaƙi ne a kan abin nan halak ne ko kuma a kan abin nan haram ne amma abin da za ka yi taraddudi a kan shi to ka bar shi قال رواه أخرجه البخاري إمام البخاري يفتر شيء من حديث الحسن بن علي دغ حديث الحسن بن علي وفيه دليل على أن الله تعالى قد جعل للنفس إدراكا كما لا يحل فعله وزاجرا عن فعله بمجرد النفس wannan hadisi hallo akwai dalili akan cewa Allah madaukaki ya sanya wa zuciya riska abu idrak ta fahimci wani abu lima la yahillu fi'lu na abin da bai halatta ba mutum ya aikata kuma wannan tabi'a ce ta mutum kowa da kowa duk lokacin da mutum zai aikata abin da ya zama to haram ne galiban zaka ga gaban shi iya faduwa wani lokaci har karkarwa ba zai inda ya zama to mai imani ne iya tare da imani zaka ji kawai jikin shi yayi sanyi to wannan na nuni kan cewa wannan abu ba alkhairi bane zajiran an fi'li zuciya rai ta kwarai tana inkari tana tsawa ga aikata wannan bi mujarradin nafsi da wannan rai ran mutum zai kaba shi wannan قال المؤلف رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال an samu wannan hadisi daga Abdullah ibn Mas'ud wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi kala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala wanda tsirayen Allah da mucin su ƙara tabbata gare shi yace idza kuntum thalatha fala yatanajas fala yatanajas nayn dun al-akhar hatta takhtalitu bin nas min ajli an anna dhalika yuhzinu muttafaqun alayhi wal lafzu li muslim an samu wani hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud wa wanda yarda Allah wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza kuntum thalathan idan kun kasance kuna mutta ku uku fala yatanajasnani dun al-akhar to kan biyu su keɓance da sunan shawara da sunan yin neman yin asiri tsakaninsu ba tare da na ukun ba hatta takhtalitu bin nas har sai in kun cuɗanya da mutane kun shiga cikin mutane zo sallallahu alaihi wasallam ya hudu dalili min ajli anna zalika yuhzinu domin idan kuka yi wannan aiki wannan aiki na ku zai bakantar mashi dare kala kala sharih wani bin mas'udin kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har zuwa karshe kala hatta takhtalitu duna thalath almunajatu abinda ake cewa almunajat almushawaratu walmusarra shine yin shawara da yin asiri abinda ya zama to za a kebe a yi shi asirance قال فيه النهي عن عن تناجي الاثنين اذا كان معهما ثالث wannan hadisi a cikin shi akwai hani ga keɓancewar mutum biyu idan akwai na uku tare da su ya zuwa yin wani asiri la idza kanu akthar min thalath ba wai idan ya zamanto sun huce guda uku ba lan lintifa'il illa domin in sun huce guda uku illa wannan ta damuwa da na ukun zai samu babu ita tunda shi ma akwai wanda za su zamna tare su keɓanta ya zamanto suna hira ko kuma wani abin da ya kama da haka allati nassu alaiha wanda hadisin wannan yayi nassi akan shi wa hiya annahu yuhzinuhu infiraduhu domin kadaituwar wannan tashi tana bakantar mai da rai wa ihamu annahu mimman la la yu'ahhalu lisir kuma sai wannan tunani ya zo mashi kan cewa ana ganin bai dace ba a yi asiri da shi kinan bai cancanta ba ma a keɓance har a yi wani abu na kwarai tare da shi wa yuhimuhu anna tanaji min ajli kuma hallau ra'ayi zai zo mishi tunani zai zo mishi cewa wannan shawara da ake yi saboda shi ne mun gane ko to wannan duka sai zamanto ya sawa mumini damuwa shi kuma abin da ba a so ka zamanto sababi ne na ka sanya dan uwanka musulmi a cikin wata damuwa daban ودلت العلة على أنهم إذا كانوا أربعة فلا نهي عن الانفراد اثنين بالمناجات لفقد العلة ما ليتي أكوي دليلي إلا ونن أكوي كان cewa idan sun kasance su hudu ko fiye da haka nan to babu hani akan kadaita su su guda biyu domin su yi shawara tsakaninsu domin babu wannan illa in mutane sun kashe sohi uku to babu wata matsala wa zahirul hadith amun li jami'il ahwali fi safarin wa hadar kuma wannan hadisi na nuni gaba daya a halin ana zamna ne zaman gida ko kuma ana cikin bulaguro ne bai dace ba wasu suke bance su bar na uku wa ilayhi dhahaba ibn umar radiyallahu anhu wa malik wa jama'atun wa jamaahirul ulama yazuwa wannan tafarki ne ko ra'ayi Abdullahi da Umar ya tahi akan shi da Imam Malik bin Anas da sauran malamai da yawa wadda'a ba'dhum naskha wasu malamai suka ce wannan hadisi an shahi hukuncin shi mun gane ko wala dalila alai sai dai malam ya ce babu dalili akan cewa wannan hadisi shahihin hukunci ne wa ammal ayatu fi suratul mujadala ko mujadila ko mujadala wannan ayoyi da suka zo a cikin suratul mujadala fahiya fi nahiyil yahuda anit tanaji ta zo ne a hana hana hana yahudawa game da kebancewa kama akhrajahu abdullah ibn humayd wa ibn al-munzir an mujahid fi qawlihi ta'ala kama yanda abdu bin humayd da ibn munzir suka fitar da hadisi ko ruwaya daga mujahid asar daga mujahid fi qawlihi ta'ala a cikin fada Allah madaukaki da yace alam tara ila alladhina nuhu anin najwa baka ga ba wa'anda Allah madaukaki ya hane su game da ganawa al'aya har zuwa ƙarshe qala al-yahud ana nihin yahudawa wa akhraj ibn abi hatim ibn abi hatim ya fitar da hadisi daga an muqatil bin hayyan daga muqatil dan hayyan qala kana bainal yahud wa bainan nabi sallallahu alaihi wasallam wada'a ya kasance tsakanin yahuda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yarjejjeniya ta barin yaki fakanu idza marra bihim rajulun min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jalasu yatanajawna bainahum sun kasance idan suka ga wani mutum daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai su zamna suna shawara tsakaninsu hatta yazunna almu'min annahu annahum yatanajawna biqatli har sai mumini ya sa a kan shi wannan shawara da suke suna yi ne don su kashe shi gane ko fa aw bima yakrah ko kuma da abin da yake kyama fa idza ra'ahum almu'minu khashiyahum fataraka tariqahu alaihim idan mu'mini mu'mine suka gansu suna wannan sai su bar hanyar ma su bara musu hanya su bar wata hanya su kama wata hanya daban alaihim fanahahum annabi sallallahu alaihi wasallam an najwa sai manzo sallallahu alaihi wasallam ko Allah madaukaki ya hana Yahudawa daga irin wannan tabi'a falam yantahu basu bari ba fa anzalallahu ta'ala alam tara ila alladhina nuhu anin najwa kinan da farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana su basu hanu ba kuma Allah madaukaki ba da labari ya kara tabbatar da wannan rishin hani nasu rishin hanuwa nasu ina ga lokaci yayi abinda muka wadi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik na'am wannan gabobi guda uku na wanda wakilan kwamitin mm aka gana su na kashe a kai kuma ta eh, wannan talaqatul wajh wa kaff al adha wa badal al ma'ruf Eh, talaqatul wajh sakin huska Eh, shine malamin ma Hausa suke cewa sakin huska ya hishin hudar tabarma ko wa kafil aza da kame cutarwa ga mutane duk abin abin da ya zamanto cuta ne to ka kame shi kai ya zamanto mu'minai yan uwanka musulmi ko wani ma ka cutar da shi wa bazal ma'ruf da yada ba da duk abin da ya zamanto kyakkyawa ne kyauta ce sadaka ne umarni da kyakkyawan aiki ne hani ne da mummuna aiki to duka wannan ya shiga cikin ah, husnul khuluq wallahu a'lam